أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سلام سكلي أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake saduwa a wannan rana ta sha biyu ga watan rabi'u thani a rabi'ul awwal hijira 1438 wanda ya daidai da ranar 11 ko 11 ga watan 12 2016 miladiya don ci gaba da darasin wannan littafi na mai albarka sifatu salatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam من التكبير إلى التسليم كأنك تراها karkashin faɗin manzo sallallahu alaihi wasallam da yace sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kun ka gani ina yin sallah wallafar babban malamin nan Muhammad Nasir bin Albani rahimahullah yau za mu tashi matashiya ta rukuniyatul fatihati wa fada'iluha rukuniyatul fatihati wa fada'iluha wato kasancewar fatiha rukuni ce a cikin sallah ma'ana fatiha wani bango ce a cikin sallah in babu in babu fatiha to sallan ta rushe gaba daya fatiha rukuni ce shishike ce daga cikin shiga-shigan sallah farilla ce daga cikin farillan sallah rukuni ce daga cikin rukunan sallah to malam yana so ya tabbatar mana da wannan karkashin nassoshi na hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam wa fada'iluha da kuma bayani akan falalar fatiha mala ya ce wa kana yu'azzimu min sha'ani hadhihi sura kuma ya kasance manzo sallallahu alaihi wasallam yana girmama sha'anin wannan sura ma'ana fatiha fa kana yaqul kuma ya kasance yana cewa la salata liman la yaq liman la liman la salata liman la yaqra bi fatihati alkitab la salata liman la yaqra fiha bifatihatul kitabi babu sallah ga wanda bai karanta a cikin sallar ba bai karanta fatihatul kitab bai karanta suratul fatiha a cikin sallarsa ba fasa'idan zuwa abin da ya saba wanda bai karanta fatiha zuwa abin da ya saba ba wannan kalma ta fasa'idan malice bukhari da muslim da abu urwana da bai haƙi sun fitar da hadisi ma'ana fatiha da sauran surori da za su biyo baya وفي لفظ أو لفظ يتي لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب باتا إسروا صلى متمن دا بكرن فاتحة الكتاب أتشكن تبا وطارة يقول أو لوك كمينة شوى من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج dukkan wanda ya sallah amma bai karanta fatihatul kitabi a cikin sallarsa ba to wannan sallar ta zama khidajun hiya khidajun hiya khidajun ma'anar khidajun sai fassara shi da ghairu ghairu tamamin ita sallar ghairu tamam ba cikakkiya bace shine ma'anar khidaj khidajun sai fassara shi da ghairu tamam yayi lamba kasa lamba ta uku yace naqisatun ma'ana sallar ta zama tawayya وقد فسرها صلى الله عليه وسلم بقوله غير تمام manzo Allah ya fassara kalmar khidajun wanda ya ta maimaitawa har sau uku fahiya khidajun fahiya khidajun hiya khidajun ma'anarsa ghayru tamam sallar bata cika ba wato duk sallar da aka karanta aka yi ta ba tare da an karanta Fatiha a cikin ta ba to sallar tana da gaira bata cika ba wa yaqulu kuma ya kasance yana cewa qala Allah tabaaraka wa ta'ala Allah tabaaraka wa ta'ala ya faɗa a cikin hadisi kudusi yace qasamtu salata baini wa baina abdi nisfaini na kasa sallah tsakanin ni da bawana kaso biyu kalmar salata da aka ambata anan ana nufin suratul fatiha yayi lamba kasa yace ya anil fatiha wa huwa min itlaqi kulli wa iradil juz'i ta'ziman yana daga cikin abinda malamai na balaga suke cewa itlaqil kull itlaqil juz'i wa irad itlaqil kulli wa iradil juz'i a ambaci abu duka amma ana nufin sashin sa ko a ambaci sashin abu amma ana nufin dukkanin sa wannan wani nau'i ne na balaga sai a ambaci abu duka kalmar salat to ba wai ana nufin sallar duka ba a fatiha sai aka kira ta da suna as-sala saboda a nuna girman a nuna maka matsayin fatiha da kuma girmanta sai aka kira ta kamar ma ita ce sallan gaba daya wani lokacin kuma sai ya ambaci wani bangare na abu amma ana nufin dukkaninsa kamar da Allah ta'ala ya ce tabbat yada abi lahabin wa tabba hannun abi lahab ya tabe kaga ba ana nufin hannun kadai ba dukkaninsa ake nufi kaga nan an yi itlaqil juz'i wa iradul kull an ambaci wani bangare amma duka ake nufi to kuma akwai akasin haka itlaqul kull wa iradul juz'i a ambaci abu dukkanin sa amma ana nufin wani yanki an kira shi an kira sallah to ai sallah ba fatiha kadai bace sallah ko amma sai aka kira fatiha da suna sallah to wannan ana yin shi ne litta'zim dan a girmama maka sha'anin fatiha ka san da cewa ita lalle fatihar tunda har manzo Allah ya kira ta da suna sallah to kamar ma in babu ta a cikin sallah babu sallah ne gaba ɗaya ina wadan fahimta sai ce na kasa sallah gida biyu baini wa baina abdi tsakanin ni da bawana nisfai ne gida biyu nisfu hali wa nisfu hali abdi rabin tanawa rabin ta kuma na bawana wali abdi ma sa'ala kuma bawana yana da abin da ya roka ma'ana zai samu abin da ya roka wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah tsira da aminci Allah sabbata gare shi yace iqra'u ku karanta ya ƙulul abdu shi bawa yana cewa a lokacin da yake sallah yana karanta fatiha yana cewa alhamdulillahi rabbil alamin dukkan yabo ya tabbata ga Allah ubangijin halittu a duk lokacin da bawa ya ce alhamdulillahi rabbil alamin ya ƙulu Allah ta'ala sai Allah ta'ala ya ce ya bashi amsa ya ce hamadani abdi bawa na ya yabe ni wa ya ƙulul abdu sannan bawan ya sake cewa arrahmanur rahim ya karanta aya ta gaba mai rahama mai jinƙai ya Allah sai Allah ya bashi amsa ya ce asna alayya abdi bawana ya girmama ni ya kambama ni ya wa yaqulu abdu sai kuma bawan ya sake cewa maliki yawmiddin mai nuna mulki mai mulki a ranar bayar da sakamako idan bawa ya faɗi haka ya Allah ta'ala sai kuma Allah ta'ala sai ya ce sai bashi amsa ya ce majadani abdi bawana ya girmama ni ya girmama ni kaga alhamdu shine yabo wanda yake tare da godiya as-sana'u shine yabo wanda yake tare da ainihin kururutawa da da nuna matsayin Allah da, da kambama shi al-majadu shine yabo wanda yake tare da girmama Allah duka ma'anar su tana zama kusa duk nau'uka ne na yabo yaqulu al-abdu sai kuma bawan ya sake cewa a cikin karatunsa na Fatiha iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai kadai muke bauta kuma kai kadai muke neman taimakonka qala sai Allah ya ce fa hazihi baini wa baina abdi to wannan tsakani na na tsakani na ne da bawa wali abdi ma sa'ala kuma bawa na yana da abin da ya roka ma'ana zai samu abin da ya roka yaqulu al-abdu sai kuma bawan ya sake cewa ihdina as-sirata al-mustaqima sirata alladhina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin ya Allah ka shiryar da mu tafarki wanda yake madaidaici tafarki madaidaici siratal ladzina an'amta alaihim tafarkin wa'annan da kai ni'ima gare su ghairil maghdubi alaihim ba tafarkin wanda kai fushi da su ba waladdallin ba kuma tafarkin batattu ba a lokacin da bawa ya faɗi haka cikin suratul fatiha qala sai Allah ya ce masa fa haula li abdi wa li abdi ma sa'ala to wa'annan abubuwa gaba daya na ba mu bawa nasu kuma bawa na zai samu abin da ya roka wa'annan na bawa na ne sannan kuma bawan nawa zai samu abin da ya roka wannan hadisin imam muslim ya rawaito shi da abu wana da imam malik kuma yana da shahid daga hadisin jabir wanda a wajen imam sahami a cikin tarihu minan littafi mai suna tarihu jarjan shafi na 144 hadisin yana da shahid ma'ana wannan da muhallin shahid manzo Allah da yace ko kuma Allah da ya faɗa a cikin hadisi kudusi ya kira sunan ya kira fatiha da suna sallah to wannan ya nuna ashe fatiha wajibi ce a cikin sallah tunda har aka kira ta da suna sallah ma'ana in babu ta kamar ma babu sallah ne to wannan ya nuna fatiha rukuni ce a cikin sallah duk wayannan dalilai da hujjoji kawai malam yana kawo su ne ba dan komai ba sai dai ya gamsar da mu cewa fatiha rukuni ce a cikin sallah domin cikin malamai akwai waɗanda suke ganin fatiha ba rukuni ba ce kamar mazhabar abu hanifa mazhabar abu hanifa su suna ganin fatiha ba dole ba ce cikin sallah saboda allah ya ce faƙar umma ta yassara mai alƙur'an ku karanta abin da ya sawwaka na alƙur'ani kenan kawai in kai kabbara in ka karanta kula uzu birabbin nasi kawai shi ko ko baka karanta fatiha ba kawai ka tuma kace kula uzu birabbin nasi kai ruku'i sallan ka tayi me dalili Allah ya ce faqara umma ta yassara min alquran ku karanta duk abin da ya sawwaka to kaga ayan ka karanta qul huwallahu ahad ai abin da ya sawwaka ne wannan kawai shine hujjar amma malam yana son yayi musu raddi ne ya nuna a'a lalle fatiha dole ne a karanta ta cikin sallah duba da wa'annan nasoshi da muka karanto masu tarin yawa wa kana yaqulu kuma ya kasance yana cewa sallallahu alaihi wa sallam ma anzalallahu azza wa jalla fi at-taurati wala fi al-injili مثل مثل مثل في التوراة والإنجيل مثل أم القرآن da dai Allah bai saukar a cikin attaura ko cikin injila mislu ummul qur'an wata sura wacce take daidai da ummul qur'an uwar alqur'ani ma'ana fatiha ana kiranta ummul qur'an ma'anarsa ma'anarta wato ita ce sura wadda take mafificiya daga cikin alqur'ani alal itlaq a cikin surori sura ita ce fatiha ita ce mafi girman sura a cikin ayoyi kuma ayatul kursi ita ce mafi girman sura a cikin ayoyi idan aka dawo aya aya to ayatul kursi ita ce mafi girma cikin qur'ani idan aka dawo sura sura kuma suratul fatiha ita ce mafi girma shi da aka kira ta da suna ummul qur'an wa hiya sab'ul masani wannan fatiha din ita ce ake kira sab'ul masani wato an kira ta da sab'ul masani saboda ayoyinta guda bakwai ne kuma ana yawan maimaita ta dan abin da ake kira masaniya masaniya da larabci shine abin da ake yawan maimaita shi shine masaniya to sab'ul masani wasu ayoyi guda bakwai da ake yawan maimaita su domin wato fatiha ana karanta ta a cikin kowace raka'a ta ta ta sallah ko muna da salloli har guda biyar kaga rak'o'i guda goma sha bakwai kenan in ka lissafa rak'o'in su to ana karanta ta akalla su goma sha bakwai a kowane yini to kaga ana yawan maimaita ta shi sa aka kira ta sab'ul masani malam yayi lamba kasa yace qala baji imam al-baji yace yuridu qawluhu ta'ala abinda mala yake nufi shine fadin Allah ta'ala wa laqad atainaka sab'an min al-masani wal qur'an al-azim wannan aya ce cikin qur'ani tana cikin suratul suratul hijri Allah ta'ala yace wa laqad atainaka sab'an min al-masani haqiqa mun baka sab'an guda bakwai min al-masani daga cikin abubuwa da ake maimaita yawan maimaita karatun su wal qur'an al-azim da kuma al-qur'ani mai girma kaga wannan an yi abinda ake kiransa zikrul am ba'da al-khas bayan an ambaci fatiha kuma sai aka ce wal qur'anul azim kuma alhali ita kan kanta fatihar tana cikin qur'anul azim din amma kuma sai aka ambace ta daban dan a nuna wani fifiko da take da shi akan sauran surori malai yace wa summiyat as-sab'i an kira ta da suna as-sab'i bakwai li'annaha sabu ayatin saboda ita aya guda bakwai ce wal masani an kuma kira ta da suna masani li'annaha tasni fi kulli rak'atin saboda ita ana maimaita ta a cikin kowace raka'a ai tu'adu ana maimaita karatunta wa inna ma qila laha kadai an ce mata ne alqur'anul azim kuma an ce mata qur'ani mai girma ala ma'anar takhsis akan ma'anar kebancewa takhsisul laha bi hadha ism wato dan a kebance ta da da wannan sunan malai shi na ganin alqur'anul azim din ma ana nufin suratul fatiha ne da shi wa in kana kullu shay'in min alqur'ani qur'anan azima duk da ya kasance duk wani abu da yake cikin qur'ani shi ma abin karantawa ne mai girma amma kuma an ambaci fatiha da sunan qur'anul azim dan a nuna girmanta kama yuqalu fil ka'aba kamar yadda ake faɗa ne game da ɗakin Allah ka'aba a ce baitul lahi ɗakin Allah wa in kana biyutu kulluha lillah tare da cewa kuma kowane masallaci ɗakin Allah ne walakin ala sabili takhsis wa ta'zim lahu amma an ce masa baitul lahi haram saboda me saboda a keɓance shi da wannan matsayi sannan kuma a girmama shi wato ita ma fatiha zaka kira ta wal qur'anul azim dan a ita kadai kamar wani qur'ani ce ita kadai din dan a nuna matsayin da take da shi saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi cewa wahiya sab'ul masani ita ce bakwai din nan abin maimaita karatun su wal qur'anul azim kuma ita ce alqur'anin nan mai girma allazi utituhu wanda aka bani shi suratul fatiha kenan wannan ma yana matsayin fatiha wa amara sallallahu alaihi wasallam ko manzo sallallahu alaihi wasallam yayi umarni ga almusi'u salatuhu ga wannan da ya munana sallarsa wannan za ku zai ta maimaita muku wannan kalma almusi'u salatuhu almusi'u salatu saboda haka sai ku rike wannan da ya munana sallah yayi sallah wadda ba ba ba mai kyau ba manzo Allah ya ce ya sake ko ya koma ya sake sallah sai da ya har so karo har so uku karshe ce manzo Allah bakin abin da na iya kenan ba zai iya sama da haka yarhamukallah shine yace masa yace wa manzo Allah ba zan iya fiye da haka ba ka koya min to sai manzo Allah ya koya mashi yadda zai yi sallar cikin abin da ya koya masa din ya ce masa ya umarce shi an ya qara biha wa amara sallallahu alaihi al-musii'u salatuhu manzo Allah ya umarci wannan da ya muna na sallar sa an ya qara biha fi salatihi ya karanta Fatiha a cikin sallar sa wa qala liman lam yastati hifzuha kuma ya faɗa ma wani wanda ya kasa har da ce Fatiha wato wani ne aka samu aka yi aka yi har da ce Fatiha ya kasa aka buga aka buga fatiha ta ki harratuwa to sai manzo Allah yace kul to ka rika cewa subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa Allah wallahu akbar wala hawla wala quwwata wala hawla wala quwwata illa billah ka rika fadar wannan zikirin mana idan yayi kabbara harama sai ya karanta subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa Allah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah sarki ya tabbatar ma Allah dukkan yabo ya tabbata ga Allah ba abin bauta bisa cancanta sai Allah Allah shine mafi girma ba dubara ba ƙarfi sai abin da Allah ya yi wannan shine ma'anan kalmomin in ya faɗi haka kawai sai ya yi ruku'i ma'ana duk da ya kasa karatun Fatiha amma sai da aka bashi wani abu a madadin ta ba a kyale shi kawai tunda baka iya ba shikenan dan a nuna matsayinta sai da aka bashi wani abu da zai maye gurbin Fatiha wanda zai iya zai iya karantawa to wannan ma ya nuna a ce Fatiha tana da matsayi wa qala lil musii salatuhu kuma ya faɗa ga wannan da ya muna na sallarsa yace masa fa in kana ma'aka qur'anun faqra bihi idan ya kasance tare da kai akwai wani abu na alqur'ani da ka hardace to ka karanta shi a cikin sallanka wa illa idan baka tare da wani abu na qur'ani fahamudillah wa kabbirhu wa hallilhu to sai ka gode ma Allah ka kuma girmama shi sannan kuma ka ka yabe shi da hailala ma'ana ka nuna ba abin bauta bisa cancanta sai shi wato shi da abin da ake kira hailala to kaga wannan ya nuna ashe ko da baka iya karanta fatiha ba to ba a yadda kawai kai kabbara harama ba ka yi tsaye kuma ka yi ruku dole sai ka yi wani abu a madadinta shi ne wasu malamai suka ce ko da ka ce allahu ne amma kalmar allahu ta ta yi karanci sosai ya kamata ka haɗa wani abu ka yabi allah dan ka ce allahu baka ce komai ba cewa kai allah kawai kuma ba a zikiri da kalma guda wannan ƙa'ida ce ta ahlus sunna 'yan ɗarikan ƙadiriya su ne suke da zikiri na da lafazul jalala kawai kai ta Allah Allah Allah shi kenan ka yi zikiri yanzu kawai hujja da kulillah ai Allah ya ce ka ce Allah kulillah wata aya can cikin suratul anam kul man anzala kitabul ladhi ja'a bihi Musa qaratisa tubdunaha wa tufunaha wa tubduna kaseera wa ulumtum ma lam ta'lamu antum wa aba'ukum kulillah nan da Allah ya ce kulillahu zai ce to ai Allah ya ce ka ce Allah kenan ka ita zikiri ka ce Allahu Allah shi kuma amsa ce tambaya ce aka yi ma Yahudawa ka ce wa ya saukar da littafin nan wanda aka bawa annabi Musa kul man anzala alkitabul ladhi ja'a bihi Musa wane ne ya saukar da littafin nan da annabi Musa ya zo da shi qaratisa ya zo da takardunsa a hannunsa tukfuna kuna boye wasu wa da kasira kuma kuna bayyana wasu daga ciki wa ulimtum ma lam ta'lamu antum wa aba'ukum aka sanar da ku abinda baku sani ba ku da iyayenku waye saukar da wannan littafi idan suka yi shiru basu ce koyi ba qulillahu kace Allah ne ayi qulillahu anzal alkitabul ladhi ja'a bihi Musa kace Allah ne ya saukar da littafin nan da annabi Musa ya zo shi to su kuma sai suka ce tunda Allah ya ce qulillahu shikenan ka ita yin zikiri da Allahu Allahu Allah wannan kaida ce wadda ta saba makaida ta ahlus sunna ahlus sunna dole zikiri sai ka hada wani abu da kalmar jalala Allahu akbar ko subhanallahi ko la ilaha illallah ko wani abu da ya kamata haka saboda haka fadin ka ce ko da kawai in kai kabbar haram ka ce Allahu ka yi ruku'i da akwai akwai ya saba ma kaida ta al-sunna kenan ko da dai subhanallahi ka ce akalla to ka iya yin ruku'i in ho baka iya karanta fatiha kenan ko da mutum ne sabon musulunta bai iya fatiha ba to ya lazumci sallar jam'i in sallar jam'i ya kubuce masa zai sallar shi kadai to sai ya kokari a koya masa koda subhanallahi ya iya cewa subhanallah ko ya iya cewa la ilaha illallah dan dole ma ya iya cewa la ilaha ba zai iya shiga musulunci ba sai da ita da dole ma ya iya ta to ko kawai in kai kabar haraba ce la ilaha illallah sai kai ruku'i sallar yayi daga rai ta zuwa makaranta har ya koyi fatiha domin dole ce a karanta ta cikin cikin sallah to wannan ya nuna mana fatiha rukuni ce cikin sallah dole ne a karanta ta duk wanda bai karanta ta ba kaga ba- bai da sallah kenan za mu iya karanta matashiya ta gaba ko akwai mai tambaya babu matashiya ta gaba mala yace naskhul qira'ati wara al-imami fil jahariyya shafi karatu shafi umurni wato aka ce naskhu shine abinda da an akwai shi sai aka shafe shi naskhul qira'ati shafe hukuncin karatu wara al-imami a bayan limami fil jahariyati a lokacin da limami yake karatu a bayyane an shafe wannan hukuncin kenan an shafe hukuncin mutum yayi karatu bayan liman inda har liman yana karatu a bayyane mala yace wa kana qad ajaza lil mu'tammina an yaqra'u biha wara al-imami fi salati al-jahariyya alhali can da manzo Allah ya kasance ya yi izini ya halatta wa masu mamu masu bin liman an ya ƙara'u biha su rika karanta fatiha wara al'imami wato a bayan liman fi salatul jahariya a lokacin da yake sallan da ake bayyana karatu to su ma su rika karanta fatiha a baya a bayansa a bayan liman haisu kana yayin da ya kasance wata rana fi salatul fajr manzo Allah yana cikin sallan asuba fa qara'a sai yayi karatu yana karatu fasaqulat ko fasaqalat alaihi alqira'a sai karatun yayi masa nauyi wato karatun yayi masa nauyi falamma faraga yayin da manzo Allah ya kare sallar sai ya sallame kala sai ya ce la'allakum taqra'una khalfa imani watakila kuna karatu ne a bayan limami liman yana karatu kuma kuna yi kulna na'am sahabbai suka ce sai muka ce eh muna yi amma hazzan da gaugawa muna yi da sauri hazzan yana nufin sur'atu sur'atul qira'a bal ya lamba kasa yace al hazzu sur'atul qira'a wa mudaru wa mudarikuha fi sur'atin wastijal wato shine kawo su fatihan cikin gaugawa kai maza kai ta da gaugawa ce eh muna karanta ta amma hazzan da gaugawa mazala yana karatu suna yi a bayan shi sai karatun ya masa nauyi ka san akwai wani lokacin kwakwalwa in kana karatu wani yana yi sai nashi ya ta sarka sai naka yi ta shiga cikin nashi sai karatun naka yi maka nauyi sai ka ji ma ka saki ayar da kake ciki ka sarbuta shi shi da sai manzo Allah ya ce da karatu yi masa nauyi shine bayan ya sallame sallah ce watakila in ina karatu kuma kuna yi ya san suna yi amma ya yi musu tambaya ne kawai dan ya ji amsa da za su bada sai suka ce eh muna yi amma gaugawa muke yi sai mu yi da gaugawa sai mu kare sai mu yi shiru ya rasulullahi ya manzo Allah kala sai ce la tafa'alu to ku daina illa an yaqra ahadukum bi fatihatil kitabi sai fa in ɗayan ku zai karanta fatiha ne ita kadai fa innahu la salata liman la yaqra biha to ita fatiha babu sallah ga dukkan wanda bai karanta ta ba summa nahahum an qir an qira'atu kulliha fil jahariyya bayan ya ba su dama da suna karanta fatiha da sura amma da gaugawa yanzu sai ya hana su karanta sura sai ya bar su su rika karanta me fatiha ita kadai to yanzu shi kuma ga yanda za a shafe fatiha ita ma sai ce summa nahahum sannan kuma sai ya hana su anil qira'ati kulliha ya hana su yin karatu gaba daya ma har da Fatiha fil jahariyya a lokacin da ake karatu a bayyane liman yake karatu bayyane wadalika kuma wannan ya faru ne hina man sarafa min salatin min salatin jaharin jahara fiha bil qira'a a yayin da ya kare ya sallame daga wata sallah wacce ya bayyana karatu a cikinta wa fi ruwayatin a wata ruwaya annaha salatu subhi cewa sallar asuba ce faƙala sai ya ce lokacin da ya sallame sallar sai ya ce musu hal qara'a ma iya minkum ahadun anifan shin ɗazu da nake sallar asuba wani yayi karatu tare da ni ne ina yi shi ma yana yi faƙala rajulun na'am sai wani mutum ya ce eh ana ya rasulullah ni ne ya manzan Allah faƙala sai manzan Allah ya ce inni aqulu to ni ina cewa mali unaza'u dan mine ne ake jayayya da ni kalmar unaza umana yayi lamba kasa yace qala al-khitabi ma'anahu udakhalu udakhilu fil qira'a dan me ake shiga tare da ni cikin karatu wa ughalibu alaiha ana rinjayata akanta wa qad takunu al-munaza'atu bi ma'ana al-musharaka ta wa munaza'a ta zama ma'ananta musharaka tarayya wal munawaba da munawaba in yi kai wa minhu munaza'atu an-nas fi nadami yana daga cikin irin wannan jayayya da mutane suke a cikin wani abu da suke na gardama da kasir nun jam'i na dim wal ma'ana sani kuma zai daukar ma'ana ta biyu huwal muta'ayyanu ha huna wanda wannan ma'ana ta biyu din ita ce ake nufi anan bi dalili dalili da yasa muka ce ma'ana ta biyu ake nufi shine intihau sahabati anil qira'a mutlaqan wato barin da sahabbai suka yi makaratun Fatiha gaba daya walau kana muradu minhu ma'anar ula inda ma'anan farko ake nufi a daina jayayya da shi cikin qira'a laman tahu an hada da busa hannu gabanin Fatiha gaba daya ba bal anil mudakhalati faqat da sai su dona cakuduwa da shi in yana yi su kuma sai su daina sai ya tsaya su kuma sai su yi kama huwa zahirun kamar da shine zahiri ma'ana malai yana cewa zai iya daukar ma'ana ta biyu ce wanda yi da yasa ake jayayya da ni zai iya daukar ma'ana guda biyu ma'ana ta farko yana yi ana yi in ya karanta a karanta kenan sai abin ya cakuɗe to in wannan ma'anar ne kenan su a iya yi amma su daina jayayya da shi su bari sai yayi sai su an fahimta to yace ba wannan ma'ana ake nufi ana nufin ma'ana ta biyu jayayya da shi ma'ana a daina gaba ɗaya kwata-kwata shi yasa sahabbai da suka fahimci haka sai suka daina karatun fatiha a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya قال أبو هريرة أبو هريرة يتي فانتح الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سي متاني سكا دينا كرن تفاتحة تارد من الله فيما جهر فيه أتكين صلى ديك بيّن كراتنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتكين صلى da manzo Allah yake sallallahu alaihi yake bayyana karatu a cikin ta fima jahara fihi rasulullahi sallallahu alaihi bil qira'a a cikin sallar da manzo Allah yake bayyana karatun Fatiha a cikin ta ko kuma karatu a cikin ta hina sami'u zalika min rasulillah yayin da suka ji wannan daga wajen manzon Allah sai suka daina karantawa wa qara'u fi anfusihim sirran to sai suke karantawa a cikin rayukansu asirce amma fi ma la yajharu fihi al-imam a cikin wurin da manzon Allah baya a cikin wurin da limami baya bayyanawa suna yin fatiha asirce amma a inda liman bai bayyana karatu amma in dai a wurin da liman yake bayyanawa ne to sukan yi ne a surci ina fata ba sa karanta fatiha kwata kwata sai dai su saurara waja'ala al-insatu waja'ala al-insatu lil qira'a insata lil qira'a li qira'ati al-imam waja'ala al-insat waja'ala al-insata li qira'ati al-imam min tamam al-ihtimam bihi sai manzo Allah ya sanya yin shuru dan sauraron karatun liman sai ya mayar da wannan min tamamil ihtimami bihi yana daga cikin cikar koyi da liman yana daga cikin cikan cikar koyi da liman kai shiru ka saurare shi faqala a inda yake cewa innama ju'ila al-imamu li yutamma bihi kadai an sanya liman ne dan ai koyi da shi sai ce fa iza kabbara fakabbir idan liman ya kabbara to kuma ku yi kabbara wa iza qara'a idan limami yana karatu fa ansitu ku yi shiru an fahimci wannan idan liman yana karatu ku yi shiru yin shirin yana daga cikin cikar koyi da limami ya ce kama ja'ala al-istima kama ja'ala al-istima'a lahu mughniyan alal qira'ati wara'ahu kamar yadda manzo Allah ya sanya sauraro sauraron karatun liman mughniyan zai wadatar maka zai isar maka min al-qira'a daga kai kai karatun ya isar maka kai ba sai kai ba wara'ahu a bayansa saurarensa kadai ya wadatar maka ka saurare shi kadai ya wadatar maka ba sai kai ma kai ba faqala a inda yake cewa man kana lahu imamun duk wanda ya kasance yana da limami ma'ana yana sallah tare da limami fa qira'atuhu ko fa qira'atul imami lahu qira'a to karatun limamin sa karatu ne shi ma a gare shi karatun limamin sa karatun sa ne mala yace haza fil jahiliyyah wannan hukuncin ya takaita ne a cikin sallar da ake bayyana karatu وجوب القراءة في السرية واجب تشين كراتو أصلى أسرتي واجب تشين ين كراتو كرن تفاتيها كو واجب تشين ين كراتو أتكين عند الإمام يكي أسر تصلى يكي أسر تكراتو أتكين صلى ما يجي وأما في السرية أما أتكين صلى دعكي أسر تكراتو فقد أقرهم على القراءة فيها ما زال يا تبتر مصر ورقا ينكرتو أتكين فقال جابر جابر ابن عبد الله يتي كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة يتي منكسن منا كرنتاوا أتكن صلر الظهر للعصر خلف الإمام أباي الإمام في الركعتين الأوليين أتكن ركو إن قدابي نفركو بفاتحة الكتاب منا كرنت فاتحة وسورة ركما سورة وفي الآخرين وفي, وفي الأخرين a cikin kuma suro ayo rako'i guda biyu na ƙarshe bi fatihatul kitabi muna karanta fatiha ne ita kadai ba tare da mun hada da sura ina ba zan gane ma'ana a cikin sallar da ake bayyan ake asarta karatu su ne wace sallah a zuhur da la'asar to yace muna yin fatiha da sura a rako'in biyu na farko muna kuma yin fatiha ita kadai a rako'i biyu na ƙarshe wa inna ma ankara tashwisha alaihi biha kadai manzo Allah yayi inkari yayi masahabbansa inkari su sanya masa tashwishi a wajen karatu ma'ana suna yi amma dan muryan su tana dan fitowa haka yana ji ka san mutum ko yana yi asirce za a yi wa wasu kalmomi suna kubcewa suna hitowa to sai sai manzo Allah ya hana su rika yi masa irin wannan tashwishi wa zalika wannan kuma ya faru hina a lokacin da sallar zuhur a lokacin da ya sallan azhar wata rana bi ashabihi tare da sahabbansa fa qala sai yace masa sahabbansa ayyukum qara'a sabbih isma rabbikal a'la wane ne ya karanta sabbih isma rabbikal a'la ma'anarsa ka tsarkake sunan ubangijinka mafi daukaka wane ne ya karanta wannan sura a cikin sallar azhar ne amma wani yana karantawa yaji da rada yake yi bai bayyana ba asurce yake yi daman ba wuce aka yi in kana karatu fatiha ka yi gumdu bakin ka in ka yaka ba kai karatu ba tunani kai wannan sunansa tunani karatu a surce shine sai ka lafazanta lafazan kalmomin murya ka ce ba za ta hito kowa ji a surce ta yadda za ka ji kai kana jin abin da kake cewa wanda yake nan ne kusan ka baya ji amma kai kana jin abin da kake cewa bakin ka yana furta harufan yanda su to wannan shine karatu asirci amma in kai wannan tunani kake yi ba karatu kake yi kuna ga tunani ne wannan ba karatu bane kana tunano fatiha ne a zuciyarka amma ba karatun ta kake yi karatu dole sai harshe yayi motsi labba sun motsa asurtawa shine ba za a ji ba bayyanawa shine kowa ya ji kun gane karatun wannan gabar na sa ana ana samun matsala cikin wani gum gum zaka ji yayi kuma wai sallah yake to ai tunda tunani yake yi kawai hararo ta yake yi shi yasa dinnan sai ka ga kamin ka yi aya uku shi ya gama tunda shi ba karantawa yake shi ne matsala ba karanta yake tunani yake yanzu ina so in tuno abinda ne tun ina dan shekara bakwai cikin munci guda sai in tuno shi haka da kuma to ina dan shekara bakwai na zo kaza na yi kaza sai in tunano abinda ni shafshaf nan take to haka zai tunano sai ka tunano ta ka hararo ta kawai cikin segundi goma ka gama da ita amma in karanta kake bayar za a yi kace cikin segundi goma ka ka ka hararo ka karanta ta ta ka furta lafuzan wanda yake ya za a yaci cikin segundi ko ko cikin minti guda maka ce ka kare ta ba su karanta tunaninta ne da zuciya ne kawai ake redo ta shi ne matsalar mu karanta malam mu akwai surra da kana yi kunnu kwashi
inda harshen ka yana motsi shi ke yayi inda harshen ka yana motsi yana furta lafuzan shi ke yawa ba sai kunnan ka sun ji ba harshen ka yayi motsi ya furta kalmomin ko murya ka ce murya ka ce ba za ta hito ba murya ka ce ba za ta yi to waje ba amma harshen ka zai yi motsi labban ka za su yi wannan kawai to a lokacin da ake karatun to wani yana karantawa amma sai muryarsa tana kubcewa har manzo Allah ya ji suran da yake karantawa sai ya tambaya wane ne ya karanta sabbi fa qala rajulun ana sai wani mutum yace ni ne walam arda biha illa alkhair kuma ba komai nake nufi da ita ba sai alkhairi fa qala sai manzo Allah yace kad araftu anna rajulan khalajniha hakika na san da cewa wani mutum ya yi jayayya da ni a cikinta khalajniha alkhalju shine aljazbu wan nadhru hakika na san wani yayi yayi jayayya da ni a cikinta ma'ana ita ce manzo Allah shi ma yake karanta to kuma sai shi ma daidai ita yake karanta to sai zubo suna sun yi jayayya a ciki yace shi har shi yasa ina san da cewa akwai wanda ya jayayya da ni a cikinta وفي حديث آخر أو حديث ندبا كانوا يقرؤون خلف النبي سن كتنجي سنة كراتو أبايا منزا الله فيجهرون به سي سنة بيّن كراتون faqala wani muryoyinsu yana kubucewa suna jin maza Allah har yana jin kalmomin da suke faɗa faqala sai ya ce khalattum alayya alqur'ana kun cakuɗa min alqur'ani kun cakuɗe min alqur'ani yaba shi yana yi sai ya ji wata kalma can ta hito cikin bakin su sai ya sarbe ta akwai wannan sai ya sarbo wancan kalmar da ya ji ta hito daga bakin ka da shi ya ce kun cakuɗa min alqur'ani to wannan sai ya nuna ashe a lokacin da ake karatu a sirce ba a san kana bari kalmomi suna kubcewa duk da kana yi a asurce kana furta lafuzan da bakinka amma ba a san kana bari kalmomi na hitowa dan wannan zai sa ko baka cakuɗe ma limami ba na kusa da kai ka cakuɗe masa sai ya ta yayi nisa sai ka dawo da shi baya ran nan ma muna sallah nan ina attaya na har na kai kusan karshen ta kawai wani sai da ji wani ya ce azzaki ya dalla kawai ya dawo baya kawai na tahi daga azzaki ya tafi to ya zai wallahi nan muna sallah wata sallah muna yin ta daman ci kowace sallah na dai can zuwa karshe kaga nayi sa'a alhamdulillah na kusa kariya kawai sai na ji a ci azzakiyatun kawai sai na dawo nan nima kawai sai na ji nima na ci azzakiyatun Allah dan kuma yana ci gaba to Allah sa bai irin wannan da mutum ya faɗi kalma sai ka sauce ta shikenan kuma sai abin ya cakuɗe maka wa qala ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace innal musalli yunaji rabbahu lalle mai sallah yana ganawa ne da ubangijinsa ganawa yake da ubangijinsa tun da ganawa ce sai ce fal yanzur bima yunaji bihi to ya tsaye nazari ya ga da me zai gana da ubangijinsa da me zai gana da shi ya yi nazari ya ga da me zai gana da wacce kalmomi ya kamata ya faɗa kenan mutum ya tsaya ya karanta in surukin ka ne ba za ka zo kana masa ba za ka zo ba surukin ba za ka ba surukin ka kuna hira kuma ka tsaya kana masa magana bai fahimtar me kake cewa ai za ka tsaya kalmomin ma sai an jere su hadda sa wani wata kafiya ta tsare duk da surki ne hadda wani sa wata kafiya da su kalkala kalkala su guda da kubura ciki kana gyara kalmomin tun da surki ne ko sarakuwa to kuma kana gana da Allah ko tsara alhamdulillah rabbil alamin harmani markidi ya kula da sarrafa haka shine maza Allah ya kai da sai ka da me zaka gada da me za me zaka faɗa yayi kamata ka faɗi kalmomin wala yajharu ba'dukum ala ba'din bil qira'a bil qur'an sashin ku ya daina bayyana mu sashi qira'a ma'ana sashin ku ya daina bayyanawa ga sashi sai da wani zai ji har ya cakuɗe masa alqur'ani malai ya lamba kasa yace malik ya rawaito hadisin da bukhari fi af'al al ibad bi sanadin sahih sai yace ga wata fa'ida وقد ذهب إلى مشروعية القراءة خلف الإمام في السرية دون الجهرية الإمام الشافعي في القديم يتي ياتفي أكن شرعنتور كراتو أبايا الليمان أما ألوكشن الليمان يكي أسر تكراتو في السرية في السرية دون الجهرية ألوكشن الليمان يكي أسر تكراتو بند إند يكي بيناوا وانيني الإمام الشافعي الإمام الشافعي ياتفي أكن شوا idan limamin kai na asirta karatu to zaka iya karatu kai ma a bayansa amma fil qadimi a can farko wana a fatawansa ta farko wa muhammadun tilmizu abi hanifa da muhammad wanda almajiri ne na abu hanifa fi riwayatin a wata riwaya anhu daga gare shi ikhtara hashehu aliyul qari aliyul qari shi ma ya tafi akan wannan wa ba'du mashayikh mazhab da sauran malaman mazhabar hanafiya wa huwa qaulul imam az-zuhri wannan ita ce fadar imam az-zuhri wa malik da imam malik wa ibn al-mubarak da ibn mubarak wa ahmad bin hanbal da ahmad dan hanbal wa jama'atu min al-muhaddisin wa ghayrihim da wasu malamai daga cikin malaman hadisi da wasu su wa huwa ikhtiyaru shaykh al-islam ibn taymiya wanda wannan kuma shine zabin shaykh al-islam ibn taymiya shine za a iya yin karatu a bayan limami asurce inda yana yana sallah ne in sallan asurce ne mala ya kawo wannan saboda akwai wasu malaman da suke ganin ko inda yake asirtawa ne ba a karantawa to shine sai ya kawo wannan dai ya tabbatar da cewa ana karantawa wa kana yaqulu kuma ya kasance yana cewa man qara'a harafan min kitabillahi falahu bihi hasana dukkan wanda ya karanta harafi daya na littafin Allah za a rubuta masa lada falahu bihi hasana za a rubuta masa cikakkiyar lada akan wannan harafi guda ɗaya da karanta sai ce wal hasanatu bi ashri amsaliha ita kuma kyakkyawar lada alalin kawo mutum ita so goma sai ce la aqulu alif lam mim harafun ba wai ina nufin ka ce alif lam mim shine harafi ba wannan kalma ce alif lam mim ba harafi bane wannan harfa ne guda uku ka dunkule walakin alifun harfun harafun wa lamun harfun wa mimun harfun sai dai alifun harafi ne fa'un ko ah, lamun harafi ne mimun shi ma harafi ne kaga harfa guda uku kenan in ka ce alif lam mim kana da lawa- lada nawa kenan lada 30 kenan shine ya lamba kasa yace ah, imam at-tirmidhi ya rawaito hadisin da imam al-hakim da sanadi ingantacce wa rahul ajuri fi adabi hamlatul qur'an wa huwa mukhrajun fi sahiha ya fitar da shi a cikin as-sahiha wa amma hadisu yace amma wannan wani hadisi da ake karantawa inda aka ce manzo Allah ya ce man qara'a khalfal imami duk wanda ya karatu a bayan limami mala'a muli'a fuhu naran Allah Allah ya cika bakinsa da wuta wa manzo Allah ne yace duk wanda ya karatu a bayan limami to Allah ya cika bakinsa da wuta mala yace fa mawdu'un wannan hadisin mawdu'i ne ya ga ce hadisi mawdu'i ana nufin hadisin ƙarya hadisi wanda aka yi wa manzo Allah ƙarya shi yasa ah, imam bai imam al-baiquni a lokacin da yake wake hadisai cikin baiquniya yake cewa wal kadhibul muqtaliqul wal kadhibul muqtari'ul ma- masnu'u ala an-nabi huwa al-mawdu'u yace ƙarya da aka kirkira aka jingina wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ita ake kira hadisi maudu'i in kaji an ce maudu'i ana nufin ƙarya ce aka sarara wa manzon Allah shi yasa bala yace wannan hadisi maudu'i ne wa bayanuhu fi silsilatul ahadith da'ifa ka nemi bayanin sa a cikin silsilatul ahadith da'ifa dan ka karanta ka gane ya aka ya zama da'ifi ya aka ya zama maudu'i ka duba shafi na 569 a cikin silsilatul ahadith da'ifa zaka ga inda malam yayi bayanin hadisin yanda aka ya zama hadisin ƙarya daga wannan hadisi ne na ƙarya shi yasa a bayan limami da akwai wanda suka yi hujja da shi cewa ko wurin da ake asirtawa mamu ba zai karanta ba ko inda ake asirtawa ne mamu zai yi shiru me dalili manzo Allah ya ce duk wanda ya karatu bayan liman to Allah ya cika bakin sa da wuta to hadisin maudu'i ne abin da yake shine ingantacce ana karantawa ana ka- ana yin karatu a bayan a bayan limami a lokacin da yake bayyana ya isa daga nan ko akwai saura ko kuma iya kammala wannan tunda bai da tsawo malai ce at-ta'minu wa jahrul imami bihi fadin amin shine at-ta'min ma'anar amin shine Allah ka karba shine ma'anar Allahumma stajib ya Allah ka karba shine ma'anar amin to fadin amin bayan liman wa jahrul imami bihi da kuma bayyanawar liman game da shi to ana son limami ma ya bayyana ثم كان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى من قراءة الفاتحة قال آمين sannan sai ya kasance manzo sallallahu alaihi wasallama idan ya ƙare karatun fatiha yana cewa amin yajharu yana bayyana ta wa yamuddu biha sautuhu kuma yana jan muryarsa wa yamuddu biha sautahu kuma yana jan muryarsa da amin ba wai a takaice ke yin ta ba ba cewa yake amin ba a yana jan murya amin shine madda yana jan yana jan karatun nashi yana yana yana yin maddar wannan alfarin amin cikin karatu shine maddodi to kai kai ma haka ake son ka karanta ka sa akwai wani an ce wala dallin sai ce amin Allah san aja wa kana ya amrul muqtadina ne aka rubuta nan ko wa kana ya amrul muqtadina kuma ya kasance yana umurtar masu koyi mamu bittamin su ma su rika cewa amin a minane bu'ai da ta'aminihi dan nesa kaɗan da amin ɗin liman bayan liman ya ce amin to sai su bi shi daga baya wannan ra'ayinsa ne na farko kamin mu- zai canza ra'ayin daga ƙarshe zai canza shi ra'ayinsa ne na farko amma daga baya ya canza shi ma'ana shi a ra'ayinsa na farko dole liman ya riga cewa amin sannan ku bi shi ko da a ne ya ce karku karka yasa ka ce ka riga shi cewa don sai ya hujja da wannan hadisi fa iza amana imamu fa amin in liman yace ku ce wanda ka to ku bar liman ko da cewa a kuma sai ku biyo shi kar ku ce tare da shi kuma kar ku riga shi wannan ra'ayin farko ne to sai yace a bu'aida ta'mirul imam dan nesa kadan da cewar din a cewa amin din liman ku dan bari ya riga ku cewa fa yaqulu manzo Allah yana cewa idza qala al imamu idan liman yace ghairil maghdubi alaihim waladdallin idan lima ya faɗi wannan kalmar fa qulu amin sai ku ce amin fa innal mala'ikata taqulu amin domin mala'iku su ma suna cewa amin wa innal imama yaqulu amin shi ma liman yana cewa amin wa fi lafazin a wani lafazi idza ammana al imamu fa aminu idan liman ya ce amin to kuma ku ce amin fa man wafaqa ta'minuhu ta'minul mala'ika dukkan wanda amin dinsa ta dace ta daidai da amin din mala'iku وفي لفظ آخر أو لفظ ندبا إذا قال أحدكم في الصلاة آمين إذن تينكو يتي آمين أتكين صلى والملائكة في السماء آمين ثم ملائكو أتكين صلى سبتي آمين فوافق أحدهما الآخر sai ɗayan su ya dace da ɗayan su mala'ikun suka dace da taku ko kuma taku ta dace da ta mala'iku to gufira lahu ma taqaddama min dhanbi za a gafarta masa duk abin da ya gabata a baya na zunubinsa sai ran ba kasa ya ce ashekhan wanda sani bukhari da muslim imamu nasa'i da imamu darimi suka rawaito shi ce wa ziyadu lil akhiraini wannan ƙari na ƙarshe lil akhiraini na mutum biyun nan ne na ƙarshe shine nisa'i da addarumi bukhari da muslim ba su kawo wannan ƙari na gaba ba wannan ƙari kenan shi da fa'in da huma wafaqa ta'minuhu ta'minul mala'ika su ba su kawo shi ba ba su kawo wannan ƙari na ƙarshe ba sun kawo kawo fa idza amana al-imamu fa aminu amma lafazin ƙari zuwa ƙarshe ba su kawo shi ba to amma imamun nasa'i da darumi sun kawo shi kuma ya inganta wa azaha al-hafiz fil fath imam al-hafiz ibn hajar al-asqalani da yayi sharhi yayi sharhin littafin bukhari ya kawo wa'annan kalmomin li abi daud kuma ya jingina su ga abi daud aidan wa huwa wahamun amma wannan wahami ne ibn hajar yayi ma'ana abu dawud bai kawo wa'annan kalmomin ba wa'annan kalmomin ba su babu su cikin littafin abu dawud wahami ne ibn hajar yayi da yace abu dawud ya kawo su wa hiya tabtulu al-ihtijaj bil hadisi ala anna al-imam la yu'amman ko la yu'ammin mala yace to kaga wannan kalmomi na bi na karshe da suka zo suna rusa ayi hujja da hadisin cewa limami ba zai ce amin ba an fahimta domin wannan ƙarin na fa'iza amman al'imamu fa'aminu mala ya ce bukhari da musulun ba su kawo shi ba lafazin bukhari da musulun shi ne na gaba iza ƙala al'imamu gairu maghdubi alaihin wala dalin faƙulu amin bakin nan ne bukhari da musulun suka kawo an fahimta to amma ƙarin fa'iza amman al'imamu fa'aminu bukhari da musulun ba su kawo shi ba imamun nasa'i da darimi ne suka kawo shi ibn hajar ya ce abu dawuda ma ya kawo ƙarin amma ya ce wahami ne abu dawuda bai kawo shi ba saboda haka sai mu rusa waccan hujja ta cewa liman ba zai ce amin ba kama ya rubi an malik kamar yadda aka rawaito daga imamu malik kasa a mazhabar malikiya liman bai cewa amin hatta cikin ahalari nan mun karanta limami a mazhabar malikiya liman bai cewa amin inda ya ce wala dalin sai ya yi shiru abinsa sai ma mu kuku ce amin suka ce me yasa saboda manzo Allah cewa yi idza qala al imamu غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين ku ce amin kuma nan bukhari da muslim suka tsaya to wannan ruwayar ita ce malik ya gani yayi aiki da ita yace liman bai cewa amin an fahimta amma daga baya an samu ƙarin fa iza ammana al imamu fa aminu idan liman yace amin kuma ku ce amin to kuma ruwaya ce ingantacciya nisa'i ya kawo ta imamu darimi ya kawo ta kuma an bi diddigin karin an tabbatar ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan sai bayar da damar ba za a yi hujja da hadisai waɗancan ba cewa ba liman bai cewa abin da yake shine daidai liman ma zai ce an kama kamar da aka rawato daga Malik to wannan ba za a yi hujja da wannan ba walizalika qala al-hafiz shi yasa hafiz ibn hajar yace wa huwa sarihun fi kaun al-imami yu'amman ko yu'ammin wannan wato hadisin ya kawo mana bayani a sarari cewa limami shi ma zai iya cewa amin liman shi ma zai iya cewa amin yace qultu sai ni nace mala albani yace wa yashhadu lahu lafazu sani lafazi na biyu yana yi ma wannan hadisin shaida ya kara masa karfi qala ibnu abdul barri fi tamhid ibn abdul barri ya faɗa cikin littafin sa at-tamhid wa huwa qablu jamhurul muslimin yace wannan shine fadar jamhur jamhurin musulmi gaba ɗayan su wa minhum malik fi riwayatul madiniyin anhu daga cikin su ma akwai fadar maliku daga ruwayar mutanen madina daga gare shi ma'ana shi ma malik din daga ƙarshe an samu ruwaya daga malik da ta ce ya halatta liman ya ce amin to amma mu nan su alqa- a- ibn al-qasim su sun ɗauko waccan fatawa ta malik suka yi gudu nan da ita yammacin afirka suka kawo mana abin mu muka yi ta karantawa daga baya imamu malik ya canza ra'ayi amma su ba su sani amma mutanen madina da suke su suna nan madina su sun ruwaito cewa wato an sa wannan wake da shi ba zai iya ƙara cewa ƙala ba sai aka kashe shi mutanen madina da yake su suna tare da malik a koyaushe to bincike da ya ci gaba da bincike ya samu wa'annan ruwayoyi wannan ƙari na ƙarshe sai kuma ya bayar da fatawar a liman ma zai iya cewa ali an fahimta to amma munan yammacin afirka da yake malaman da suka ɗauko su ibn abdulbar su a, ibn al-qasim da suka ɗauko daga malik suka yi wannan suka karantar da almajiransu ba su san da wancan ƙarin ba an gane wannan saboda haka imamu malik ma ya dawo daga waccan magana saboda haka imamu malik ma yana da ra'ayin liman zai cewa amin li sihhatihi an an, an rasulullah saboda ingancin hadisin daga manzo Allah min hadisi abu huraira daga hadisin abu huraira ya'ani haza yana nufin wannan hadisin da muka karanta wa wa'il bin hajar da kuma hadisin wa'il ibn hajar ya'ani alladhi qablahu hadisin da yake kafin wannan saboda haka liman shi ma yana cewa amin wa fi hadisin akhar a wani hadisi na daban faqulu amin yujibkumullah ko ce amin sai Allah ya amsa muku a duk lokacin da kuka ce kuka yi kar awala dalin kuka ce amin sai Allah ya amsa muku wa kana yaqulu kuma manzo Allah ya kasance yana cewa ma hasadtukum ma hasadkum ma hasadatkum al-yahudu ala shay'in ma hasadatkum ala salami wa ta'min yahudawa ba su taɓa yi muku hasada akan wani abu ba ko kuma ba su yi muku hasada akan wani abu kamar yadda suka yi muku hasada akan sallama da kuma fadar cewa an yahudawa sun ma- suna yi wa musulmi hasada amma hasadan su tafi karfi akan fadar da musulmi suke yi sallama da musulmi suke yi tsakanin su da kuma fadar amin da suke domin sai an ce gairul maghdubi alaihim al maghdubi alaihim su da yahudawa ne sannan a ce a gaba ɗaya su ce amin to wannan wannan ya fi ya fi fusatar da su sun fi mana hasada akan wani shi ne ce wata aminu khalfal imami da kuma cewa amin a bayan liman shi yasa ya lamba ƙasa daga ƙarshe ya ce fa'idatun bayan ya ce hadisin imam bukhari ya fitar da shi a cikin adabul mufrad da ibn maja da ibn huzaima da ahmad a cikin as-suraj da sanadi guda biyu ingantattu yace fa'idatun ga wata fa'ida ta'amilul mutaqaddimin wara al-imami yakunu jaharan ومقرونا مع تأمين مع تأمين الإمام سيأتي تأمين تأمين المتقدمين با متقدمين شيني حكا يربطا وجنكم المتقدمين يربطا يا المتقدمين تأمين المتقدمين كو to kusku eh haka aka rubuta متقدمين يا kuma haka aka rubuta ku ruba ku gani ko yawa to ta- ta'amilul muqtadina yake son yace al muqtadina wannan mimun din babu ta ya unce a wurin ta'minal muqtadina cewar amin din mamu masu koyi su ne al muqtadin cewar amin din mamu wara al imami a bayan liman yakunu jahran ana son su ce ne a bayyane wa maqrunan ma'a ta'minil imami kuma su hada cewar amin din su tare da amin din liman kaga nan ne naqadi su haɗa cewa ɗin amin ɗinsu tare da talima la yasbiqunahu kada su riga shi la yasbiqunahu bihi kada su riga liman cewa amin kama yaf'alu jamaahirul muslimina kamar yadda jumhurin musulmi suke yi ka san mu nan mun saba da liman ya ce wala dhalli kamin ya sheda duk mun ce amin sai ya gama sheda wataƙila ma mun kusa kariya sannan shi ba ya ce amin daga baya to wannan kuskure ne wannan menene kuskure ne wala ya ta'akharuna anhu kuma ba a son su jira shi sai ya yi sannan su yi me la ya ta'akharuna ma'ana ba za su jira sai ya gama ba ba za ku yi shiru ba sai liman ya gama sannan kuma ku yi hadha huwa alladhi tarajjaha indi akhiran yace wannan shine abin da ya rinjaya a wajena daga karshe da yana da fatawar lalle liman sai ya riga ko da yace a sannan sai ku bi shi yace amma daga baya ga abin da ya rinjaya a wajena ku ce tare kama haqqaqtuhu fi ba'di mu'allif mu'allafati kamar yadda na tabbatar da shi a sashen rubuce-rubuce na min ha daga cikin irin wa'annan rubuce-rubucen akwai silsilatul ahadith da'ifa a cikin silsilatul hadis ya kawo wannan bayanin da kuma a cikin sahihu targhib wa tarhib ya kawo wannan bayanin ma'ana abin da yake shi da daidai ma mu za su ce amin ne tare da liman ba za su riga shi cewa ba kuma ba za su jira sai ya gama ba sannan su ko da shi ya riga su farawa to yana farawa sai su fara tare da shi ko kuma su faɗa tare amma ba a rigansa ba a son su riga shi rigan liman cewa amin kuskure domin kun idan liman ya ce gairin maghdubi alaihim wala dallin in ya ajiye tunda yayi doguwar madda yana buƙatar yayi lumfashi ko da ne sai gwanda bi ne ko sai ya dan lumfasa to dole ku jira shi dan sheda lumfasa idan ya sheda ya ce amin sai ku tashi sai ku tai tare da shi to amma shi yana wala dalli wani mutum bai ma kare nunin din ba nunin din ma bata yanke ba za ka ji Allah wani bi kana wani lokaci kana cikin madda wani lokacin musamman ka je masallaci inda yake su ba a saba irin wannan madar ba kawai liman gairin maghdubi alaihim wala dallin bayan wannan madar madda ce ta wajibi dole sai an yi ta to su sun saba to in ka zo aka sa aka tura ka karatu kai ahlus sunna kace za ka yi madda kana wala kamin kamin kamin ka kare madar su ha su gama amin to idan su to wannan ba daidai bane ba sai ku jira sai limai yayin maddarsa ya ajiye ya lumfasa sai ku ce amin tare wannan shine daidai wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk na
آمين والملائكة آمين